إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗurin a markaz ahalus sunna da jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba 18 ga wata na jimadar wula hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wadda ya dace da ishirin da biyu ga watan sha biyu dubu biyu da ishirin da ɗaya yau insha Allah muna cikin dai darasi na littafin mota ta imam malik rahimahullah yau za mu yi darasi na tamanin da takwas insha Allah za mu yi darasi na 88 cikin mawata ta imam malik a darasi da ya gabata a darasi na 87 mun zo farkon babi na ihlalu ahli makkata wa man biya min ghairihim baban yin niyya ko talbiya dokan niyya ta mutanen makka da wanda zawaye makka wanda ba dan makka ba mun karanta waya ta cewa umar bin khattab ya ce ya ku mutanen makka ma sha'anun nasi a tunan shu'usan wa antum mudahinun a hillu idan ra'aytum min hilal cewa umar ya yi magana ya ku mutanen makka me yasa sauran mutane za su zo shu'usan kenan gashi fatsa-fatsa ba gyara cikin halin tahiya ke na wahala na an san rashin da gyaran gashi na tahiya da wahala ku za ku zo mu da hinun ku yi na shaka da mai ku yi limus kenan babu matsala ko ɗaya guna cikin mana hali mai kyau sai ce kuma idan kun ga jinjirin wata ku yi niyya ta aikin hajji suna ne jinjirin wata na watan zulhijja nan ai bayan mini bayani mutanen makka su suna yin niyya a magana ta inganta suna niyya daga sun ga jinjirin wata wanda har wani ke ce mai ibn masa kai ibn umar masa kai ba kai sai yin tarbiya ko to da wani ta wannan ruwaye tana da matsala na rashin inganci balle makarata da waccan ma'aji waccan kinan waccan ce je madogara kuma umar bai ba wannan umarni na iya zamanto wannan ta tabbata kenan umarni ne shugaba ya dole a yi niyya daga agajin jiran wata wanda mun kuma magana tabbatatta da su haka ce al'adarsu wannan ruwaya ba ta inganta ba ta ce muka tsaya a kanta a karatun da ya gabata yau za mu tashi wa haddasa ne a malik an hisham bin urwa an abdullahi bin zubair أقام بمكة تسع سنين وهو يحل بالحج لهلال ذي الحجة وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك إمام مالك كان رواية تيوى عبد الله بن الزبير يا زمن شنا مكة شكرا ترى نم هيك شكرا ترى بترى يوبا كوتا أيوة شكرا ترى wanda da ya san irin abin da ya wakana na tawaye da ya yi ya zaman tori amir muminin a makka iya matsayin bangaren makka da bangaren da ya yi wasu bangare na saudiya zamu ce wanda shi a ya zaman to kamar shi ne amir muminin ya rabu da wancan na sham to wannan a zama da ya shekara tara iya shugabanci a makka abdullahi bin zubair duk wannan shekara tara وهو يفيد بالحج لهلال ذي الحجة yana dokan di yana ma'ana dokan niyyar aikin hajjin shi daga ganin jinjirin wata na Zulhijja sai labbaka lahum hajja kuna daga ganin jinjirin wata tunda farko ba sai ba tarbiya ba kuma wannan abin da ya kawo ya kawo ba shi kaɗai ba lokacin da yake wani magana a ko urtumin zubair shi urtumin zubair ma'ana ɗan uwan shi ne to urdu ya ce mai malamai sanannu a wancan da ake sa shi mai malamai iya daga shi shi urwa kin tare da dalal zubair kuma shi ma kenan haka yake yace ma hu ya fa'alu zalika shi ma urdu ibn zubair shi ma haka kin yake da daga jinjirin wata sai dumniya ta aikin haji qala malik bayan wannan asarkin da ya kawo na wa'annan magabata abdullahi zubair ibn zubair da dan wanshi da urwa kenan Abdullah bin Zubair ga da suke sai Imam Malik ya ce wa inna ma yuhillu ahlu Makkah wa ghayruhum bil hajj idza kanu biha wa man kana wa man kana muqiman bi Makkah min ghayr ahliha min jawf Makkah la yakhruju min al haram Imam Malik yake kawo hukuncin cewa wa inna ma yuhillu ahlu Makkah wa ghayruhum bil hajj mutanen Makkah da wasu ma wani ba ‘yan maka wani suke ganin maka za su niyya ta aikin haji idan kanu biya inda suna cikin maka wa man kana mukiman bi makka ta min gada da ma wanda ya zo makka ba dan makka ba ne ba bulagoro wani abu ya kashe makkan duka waɗannan da dan makka asali da wanda yake bako ne za su niyya daga ina min jawfi makka daga cikin makka shi ne manjifin makka nan daga cikin makka ya ce la kuruji min haram bai huta ce sai ya je wannan wuri kaza na miƙaci ko kai wajen harami ya je ni ya shigo ya shigo makka a'a daga inda yake cikin garin makka daga nan zai da baka lawan hajjan kuran dan makka ne asali zawai bako ne in zai aiki fashi daga inda yake an ce balle lokacin da zaka hau abin hawa ko dabba ko zaka kama hanya idan suna kawo musu tabbacin zuwa masallaci bai cikin sharadi yace wa man ahalla min makkata bil hajj falyu'akhir at-tawaf bil bayt was sa'i bayna safa wal marwa hatta yarji'a min mina in muna cikin magana imam malik cikin imam malik kan wannan mas'ala imam malik rahimahullah yace wa man ahalla min makkata bil hajj duk wanda ya niyya ta aikin haji daga makka kayi niyya ta aikin haji kana dan garin makka ko dan cikin makka to fa akhir tawaf bil bait wa sa'i bil safa wal marwa zaka jinkirtar da tawafin ka na aikin haji da sa'ayin ka tsakanin safa da marwa ba kai ba komi hatta yarji'a mimina sai ka dawo daga bina bayan arfa bayan arfa kenan an dawo mina an jiwa tukun in ka dawo za ka yi tsawafinka na ifada ka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa wannan hukunci da imam malik ya yi maka kan wannan mas'ala duk wanda yake dan maka ne zai niyya ta aikin haji ko ya kama hanya ya ta yi haji ba abinda zai a makka sai ya dawo daga mina bayan arfa to kan ya zo ya tsawafi na ifada da sa'ayi tsakanin safa da marwa yace wa kadhalika sana abdullah bin umar wannan abin da imam malik hukuncin da yayi yace haka abdullah bin umar haka shi ma yayi aikace shi ne madogaran malik wani bayan wannan masala ta niyya daga cikin makka wasu ila malikun amman ahalla bil hajj min ahli al madinati aw ghayrihim min makkah li hilal al hijja kayfa yasnu' bi tawaf to yanzu wacce magana da yake malik magana ce ta dan makka gari da wanda ya zo bako za su yi niyya daga cikin makka kuma ba sa yin tawafi ba sa a yi sai bayan dawowa daga mina to ana an mai tambaya imam malik ya me matsayin man ahalla bil hajj min ahli madina aw garim me matsayin wanda ya niyya ta aikin haji dan madina ne ko wani madina kai ba dan garin makka bane ba amma kuma ya zo makka sai ya yi niyya min makka ta ila hijja shi ma ganin jinjirin watan hijja shi ma sai ya yi niyya ta aikin haji to shi wannan dan madina kuma ta wani bako ka yi fesa na bi tawafi ya zai da tawafi shi na aikin haji qal sai ma da kai ba da amsa kan wannan tambaya da aka mai ta dan madina ko wani bako da ya zo makka kuma ya niyya tun farkon wata ya ce an matsawafin wajib falu a khiru tawafi na wajibi zai jinkirtar da shi na aikin hajji shi huwar ladi ya sulu bayanuhu bin sa'i bin safa marwa shi ne zai tawafin shi zai gama shi tsakanin sa'i na safa da marwa kenan in ya dawo daga mina zai tawafin ifada ya yi sa'i tsakanin safa da marwa wannan shi ne tawafin shi na wajibi na ke na cikin aikin haji ya ce amma wani duf ma ba dalin wani sandin raka'atai ne kullum ma tsafa saba'a ya ce masa'ala kuma ta tsafa ka ba tsafi aka hana shi ba yana da dama ka zo maka kudin nan ne mai tamattu'i ko ne ne ka zo maka don shi yanzu a nan iya hukumta cewa haka ne ma ƙa'idar idan ka yi niyyar aikin haji wancan aikin ka tawafin ka na ifada da sa'ayi za ka bar su zai ba mina to amma zaman ka amma ka baka tawafi shi na imam malik ya ce za ka yi tawafi wani duk ma ba dalahu za ka tawafin yadda ka so so ɗaya ko so biyu kullum ma ka yi wannan tawafi kana da dama ka yi ta tawafin ka amma biyar tawafin wajib ba tawafi wancan ba na wajibi na cikin aikin haji ya ce za ka yi tawafi yadda ka so amma duk da haka ce walusalli raka'atain kullum ma tafi sab'an duk lokacin da kai tawafi kewaya bakwai za ka yi raka'a biyu dalilin wannan ka'ida ta sunna ta raka'a biyu bayan tawafi bakwai wannan shine na abinda yake na ka'ida na wanda ya ne aikin haji daga cikin haji lokacin haji biyu ba wannan zai tawafi na nafila kenan nashi na musulmi na nafila na mustahabi ba na aikin haji ba dai da mu ana akwai al'adamu na magana wani wanda akwai mahiwa malamin suke badawa na lakani a ce dai tawafi bakwai so bakwai ko kai bakwai bakwai so bakwai ko bakwai so kaza wai tawafin za ka yi wani lakani daban suke badawa da wani shi dai kana iya ba ƙayyadewa kana iya bakwai kuma ka yi sallah raka'a biyu kuma ka tsara da kullum dai ba muku akwai sallah raka'a biyu wannan wani ne wani ba Allah cikin shugabanni na karkarar irin wannan ta Saudiya da riga ta layu cikin sarakuna ne namun nan ya ce da riga ta layu aka sauka aeroport suka gari ƙara da riga ta layu ne wannan ta wuce ta wuce aka ce ta wuce ta shi shi bai san matsalar ba ta ka ce ta shi suke da ta yi iya gaya mun da suke da an tara bagana wani guda mishi ya ce wallahi ta yi musu akwai daga tsaka masu saman ɗaki ce musu abin da ake ciki ba ta yi yana lura cikin wata bakan mota ana wuuu aka shi ɗaki aka shi ɗaki gamin gani da aka tura shi aka tura shi ɗaki ta san ba abin da ake ciki shi san ba abin da ake ciki shi ya ce kota da kyal da ganin ambasadar da mulasa ke tsere da kyal aka bushe ya su su a saudiya ga gudun abin kullum kashi ka zai za a duka saudiya a yanzu aka mutum na tubu da wani lakani wani ce da lakani ko na abu ko lakani wani ce lakani a gangara wani hatimi wani takarda kullum kashi ka zai a duka saudiya a yanzu don sun cuci mutane da yawa yan da fara ne lakani mana mushabizin mazawa ne inda ya kawo gaza ko da tawada ko da wani ruwa ka zata wada da wani rubutun hatimi kuna kace kaza su godiya kace kaza su kura ba wani garin kasa kuna kace kaza su har ci dokar su ko da mutane ana ga ana ga kuwa ba ai to shi yace kuma tashi ci ga rigar lawa kuma ta yi da kel da kel ana bin daga ambassad aka kira mu da nan da kel ne yace bayan kwano ne aka aka ci to amma amma sai dalala ya tsaya kai a wajen magana to shin da yazo ka'aba ta ce hidin bakwai bakwai bakwai idan baka zama wani bai sani ba ka ce a ya sani zan yi a yi waga maka ya ce waga maka ya sha kunun kaga me yake ce bako za bako yi kan abin an yi da yawa bako za bako za bako yi kina abin sa kayan nan kenan ko abin sa kenan ko sata fasa ta ko karan nufin da ko a ga abin sa da ko masu da sai abin da tare da ku bako za bako abin da tare da kenan to wannan ya ci sha ko a san je mutum ya kasa uriya da a kanka da hatimi ko wani laya wallahi matsala ce don sun mai doka kuma sun kare da an cuci mutane da yawa to shi dai ma da zai daga baya gano kuskuren shi ya gano kuma shi a abin haka yake shi da bai sani ba Allah Allah shi da shi da mu gaba da shi ya gana abin na da isa ana sarakuna ne daga layuci ta sarakuna ta saudiya ba haka da وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أحلوا بالحج abin da yake bayar labarin wannan abin da ya hudu na cewa in kai zo za ka yi tsawafi yadda ka so amma duk bakwai kai sallah raka a biyu ya ce wannan abin da malaka yin hukunci da aka mai tambaya wannan jawabin da ya bada ya ce haka sahabbai suka yi sahabban da suka yi niyya ta haji da suka zo maka haka suka suka tsawafinsu na nafila su a karu tsawafin bilbet wasu abin su fara marwa hatta rasu mimina kenan wanda bayanin na misalar sahabbai israji suka yi ko kirani ne kenan da wanda suka yi hajjin kenan kadai haka suka jinkirtar tsawafin na ifada kenan ɗaki da sa'ayi sai bayan sun dawo daga mina suka yi tsawafinsu na ifada suka yi kuma kenan sa'ayi tsakanin safa da marwa shi sa imam malik ne bar wannan fatawa ta aikin sahabbai ita wa fa'ala zalika abdullahi bin umar kuma wannan abun abdullahi bin umar kan sunan shi abdullahi shi ma haka yake in ya zo ne in ne aikin haji a cikin haji zai yi tawafi na iya iya yi amma tawafi na aikin haji ne fada na sa'ayi daga baya sai an dawo daga mun yake yace haka abdullahi bin umar yake فكانوا يحل بهلال ذي الحجة بالحج من مكة ويؤخر الطواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى رجع من منى يتي عبد الله بن عمر يا كسنشي yana daga talbiya duk ne aikin hajji shi daga ya ga jinjirin wata na zulhijja daga makka yake yin niyyar shi amma yau akhir tawaf bil bait wa sa'i bin safa wal marwa zai jinkirtar da tawafin shi na aikin hajji da sa'ayin shi sai ya dawo hatta yarji a mimina sai ya dawo daga mina wannan haka yake shi abdullahi bin umar tunan idan ka kaji na magana inda mutum ya rike magana baya sama kamar akwai cin karo na magana ta abdullahi bin umar can inda gumace ba ibn umar har cikin abin da aka ce kana wani abin da zai saba sauran mutane kai sauran 'yan makka suna niyya daga ganin jinjirin wata kai ba ka yi zai mutarwiya ko sun ma yi rasin baya to yanzu kuma nan an ce iyayi a ganin jinjirin wata irin na mutanen makka to an ce ba cin karo asalin maganar abdullahi bin umar ya yi kowanne an ce lijawar amarai amma ƙarshe abin da ya ce mujahid ya nuna magana cewa kana wani abu ka kasa zama kaman da aka ce a kan mas'ala guda yau ka yi wannan yau ka yi wannan ya ce mashi e na yi ne wannan da ka gana yi a ganin farkon jinjirin wata na yi abin da mutanen gari na ke yi amma ina kan al'amarin yadda manzo Allah yake talbiya daga hawa abin hawa iyaran kan wancan ra'ayi nashi na yin niyya a ganin a manayin talbiya amma wannan yayi dan kenan ba abin da ba wani haram dan an ce shi kamar an ce a can babu kanta kamar su an mai zage ka kai zage ka nan to kenan wannan yin da yayi bai kwatanta cewa yin farkon wata lahi ɗauke wannan ɗaukar matsala ce don kai harkoza ta don shi biyu ba ko da biyu ba shi ne yake gwada yaƙi mashi zaɓi ne ya zaɓi ya yi niyya yau mata ruya amma ba don bayyin a harkon wata laihi kuma ce muku wannan abu ne da tabbatacce kan mas'ala na halittin kowanne kin ba wani matsala kan shi ila kuma mutum da ya ɗauka yayi ba matsala kan abin kuran dan kama dauki wancan aikin a ce sabanin shi lahi ne shi na shi na ta jawazul amalain kowanne kin kai ba kuma bayani cewa in ma wannan ne duk sauki ne shi mai mas'alar da ake magana shiga harami wani kangi ne mutum ke shiga mutuka ba bai warware ba harami iya cikin kangi na abu da yawa iya cikin wani kangi an sa mai gaban da baibayi ne shi yasa ake zaki da musu san shi su yi tsawon lokaci amma can mutum shawwal ko daga shawwal ka yi niyya ta ake haji wata na harami kuma haramin ka yi niyya ka tsayi tun shawwal haka nan ka jinkirta kana sa ake haji ba ka je ba kurin sai ra'arfa kun ka kai ya kawata in hajji ba kun ina so in hajji yau kuma ra'arfa ne kana can ka ga dama ka tashi ka je ka yi niyya da bakar hajjar kurin ka iska yan arfa arfa kuma wani sauƙi na musulunci yan arfan cewa ko da da rana ka yi niyya ba a ce an yi azan an yi jami'i kana makka ko kana madina kaza kaza ko da dare ya yi matuƙa alfajir ba ta keto ba duk wanda ya shiga hilin arfa a ranar haji kayan ketowa alfijir ya samu haji haka nan sarasa ce duk wanda ya shiga haji ya shiga arfa kayan ketowa a ranar da dare jin isha da ka shiga kun kaɗan tsaya kun kaɗan juya kun kai kwana ka dawo shi ke kasa malaji to amma a fadaliya fadala ta zauwa mai wannan shi ne tsarin haka ya zo amma ba abu da mana sharaɗi dole ya kaje mina kaza kaza kan haka ba wata rigima ta maganar niyya ta aikin haji za ta kusa ga wata bakwai ga wata shida ga wata duk wata gaba ɗaya kai niyya ta wani ya kama matsala kwai tsakanin yan kamfuna da alhazai na an ci a huta kafin bakwai ga wata a tara hailiya kan abu duka watan gaba ɗaya suna kace watannin gaba ɗaya na aikin haji tun daga shawwal zulƙeda ta kun zulja kama amma nan kama abu ne na dan kaɗan huta kaɗan rage ka wutar da gaba da to sun su suka gama sun yi tun farkon wata kaga an ɗan ji wajen kwana goma ko tara shine amma ba dan bawai in kai kahin shi ko bayan shi ba ta yi ba sai ya ce yanzu dai nan mun ji magana ta imam malik da waccan fatawa da aka mai tambaya dan muna kan magana fatawa da aka imam malik na mutumin da ya zo makka ya yi niyya aikin haji kuma iya zamana a makka ce zai tawafi yadda ya so amma na nafila ba na wajibi ba kuma in ya dawo daga mina sai yi tawafin shi na ifada shi ne aikin hajjin shi da sa'i tsakanin safa da marwa yace wannan abin da ba ku labari ya bada wannan fatawa abdullahi bin umar haka yayi shi ma yana niyya tun farkon jinjirin wata daga makka ya jinkirta da tawafin shi na haji na da sa'i tsakanin safa da marwa sai ya bar su sai ya dawo daga mina kuma ya ce wa su'ila malikun an rajulun min ahal makata hal yuhillu min jofa makata bi umara a bal ya kuruju ilal hil fa yi hurimu min nan kuma an wa imam malika tambaya kan mas'alar mutum dan makka ne shin zai iya niyya ta aikin umara zuba maka ba haji ba umara za a iya niyyar umara daga cikin makka ko kuwa sai an wata wajen harami ƙaliban ya ƙuruju ilalhin fayi hurimu min malikabar fatawar cewa a ba zai bi niyya ta umara daga cikin makka sai ya huta alhin wajen harami kusan akwai miƙa akwai aka ce hududul haram hududul haram iyaka wadda wannan shine haramin makka wani wuri kilo 70 wani wuri kilo 14 shi da mai kananta yanzu cikin gari ma yanzu hududul haram to yanzu kenan ya gurin ganin wanda yake cikin harami in zai umara shi ba daga cikin gari ba zai na makka sai ya huta wuce wannan me ya kama gane wannan fatawa ganin babu ruwaya tabbatatta cewa ta mas'alar manzon sallama yayi umara daga cikin makka wanda kuma wannan iya cikin mas'aloli da ake ta ayyuka muke cewa a yanzu namu na magana umara wannan umara a cikin aikin haji ko kayan aikin haji akwai sabanin magabata akan yin tamattu'i ga wanda yake cikin ai garin makka karkashin maganar Allah subhanahu wa ta'ala ta fa zalika liman yakun ahlu hadal masjid haram na magana tamattu'i da magana wani akan magana kan wani abu ke zaka magana magana tamattu'i an ce wanda ba wani banda wanda yake cikin garin makka kai dan garin makka shi bai da bai tamattu'i bai cikin tamattu'i na umara umara a haji to amma ne ga magana yana iya umara an zai umara shi wanda yake cikin makka zai fara daga inda ake hajji daga gidan shi ko kuwa dan ganin babu asar ta annabi sallallahu alaihi da zai umara ya je wata ya dawo shi da shi ne malaka kawo magana dan akwai magana Aisha wadda annabi sallallahu alaihi lokacin da ya ba ta dama ta tafi umara sun huta da Abdullahi da Abdullahi da da dan wanta na Abubakar kai wannan Abdurrahman bin Abubakar dan wanta sun huta da shi sun je hir tan'im kenan sun dawo wannan shi hujja Imam Malik kai a huta daga cikin harami ba mi ka ta je ba wajen harami za a je sai a dawo a yi umarar in za a yi umara wani ana magana wanda yake cikin garin makka su samu hiwa na sadako sabai in sun huto daga miƙati suke ɗauko niyya ta umara su zo makka abu su tashi daga cikin makka in je in ni umara mu ta bakin gari dawo shi bai bai cikin yakin bai cikin zaka da idan yanzu ne zama maka mun kakira ce ma to yanzu dai imam malik fatawar da ya bada wanda yake cikin makka dan makka ko mazabni in zai umara ita umara haji ce da ba ba sabani zai yi ta daga inda yake amma ita umara sai ya huta daga wajen harami ta kun shigo harami da umara Allah wa ba la yujibu al-ihram bi taqlid al-hajj nan abinda zai mana bayani duka zai mana ruwayo da duk sai inganta da makaranta na yau duka ruwa ta inganta dogon hadisi ne sauran hadisin guntu ne sauran duka magana malik ce abinda na magana bayanin cewa dan kayi taqalidul hadi dan ka sama hadaya ka santa alama ta shi'arul hajji ta aikin hadaya ce kamar an ana kullum an tuka igiya ko na abu a kullama dabba alama dabba ce ta hadaya to dan ka kullama dabba alama ta aikin hadaya ce ta hajji iya wannan gida aikin hadaya kamar kamar laye ce ina iya hadaya ce in bada aka harami a yanka ina gida ba na yi bane ma zan bada ayi ne in yanka da kudiri ma ba laifi bane ba to kaka iya aika hadaya a ji a yanka harami lokacin aikin hajji to nan maganar dan mutum ya yi aika dabba ya mata rataye na aikin hajji iya gida shin shi ma iya da wani ƙa'idodi ne da zai bi irin na alhaji ko kuwa maganar ce ka وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد أن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحج حتى ينحر الحدي وقد بعثت بهدي فكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الحدي أو مري صاحب الحدي قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس أنا أنا فتلت العيد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما أبي ما أبي فلم يحرم على رسول الله فلم يحرم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شيء أهله الله له حتى نمر الحديث أبن ديكي مغانا amara binta abdurrahman ta kai abdullahi bin abubakar labari muhammad ziyar bin abu sufiyan wannan shugaba ne wanda a cikin abu ne sananne ne dai akwai matsala tsakanin amma ce bin abu sufiyan kin zan ce bin bin ubayd daga baya dan dan wata mawada ce ta ubayd da ta kace ta ubayd kin wanda gaba abu sufiyan ce dan shi ne ganin shi ya ba shi ita ne da ciki daga baya da akwai rigima ne shi daga baya ya zama sunan cikin bin abin sufiya kin ma'awiya ya sa ziyar ya ba shi gwamna na kulawa da bangaren iraq kinan basara da kufa shi ne a can shugaba gwamna lokacin kinan shugabancin ma'awiya radiyar rami to sai a nan garin nasu ibn abbas a nan sai yake ba da fatawar cewa duk wanda ya aika hadaya maka shi ne yake cewa shi ziyar da ya aika mu aisha takarda ya kamata kai madina ga abin da ya wakana cewa anna abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce man ahada hadayan haruma alai ma ya haruma alal hajj ya ce duk wanda ya bada hadaya wanda ya aika hadaya duk abin da aka haramta ma alhaji shi ma an haramta mai ko yana gida ya ce mata ga abin da ibn abbas ke hudi a garinsu kenan wani abu ne wanda an ce asali aisha ta yi inkari ta yi faɗa game da ta zama labari shi ziyar haka ne al'amarin shi to yadda aka wata wani magana da shi magana ga wani ba abin da ya yi ga inda magana ta mutuwa shi ne ya kamata ga inda ya samu magana shi ta cewa wanda ya aika hadaya duk abin da ya hau alhaji ya haushi ga mai maganar abdullahi bin abbas ne ke wannan magana shi ya ce duk wanda ya aika hadaya duk abin da aka haramta ma alhaji an haramta mishi hatta yun alhaji sai ya yanka hadaya shi zai samu yanci ya ce to ni kuma wakadar ba astu bi haji ni kuma ya ka hadaya ta yanzu tana can da haka fakatubi ilai bi amurki au murri sabir hadis yanzu ki aiko mini amsa ta al'amar abin da na yi na aika hadaya yanzu mai zan yi ko kuwa wanda ya je da hadaya ki gami mai kamata yi ni da na aika ga abin da ke ciki ƙawalar ta amara ita mai kare bar amara ita abu ta ce ƙawalar ta aisha aisha ta ba da amsa ga shi ziyad bin abu sufiya ta ce laisa kama kalibin abbas wannan magana ba haka ba ce ba kamar da bin abbas ke hudu ba ne ba don ka aika hadaya sai ka zamanto cikin harabi irin na alhaji ta ce magana ba haka ba ce sai take kawo dalili hujjar cewa ture maganar shi abdullahi bin abbas cikin ladabi ba tare ba da wani abu na aibu ta ce ana fatartu kala'adar hadar zuwa zama ni da hannuna na tabbuka abin rataya wannan hadaya a namsar salama ni da kaina na tabbuka abin gida ake yi ni da kaina ne tabbuka ta ce bayadi da hannuna sun makallar da haru zuwa salama bayadi annaba kuma shi da kai shi kulla na tabbuka ya kulla da hannun shi annabi sun ma ba asa biya rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzala kuma ya aika wannan hadaya iya gida na ce ya wakana a shekara ta tara suna gida daga cikin haita ta ce manzala sallama gina sun ba asafi har rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ma adu manzala sallallahu alaihi ya aika wannan hadaya tare da babana ai abubakar kamar shine aka amirul hajji a wannan shekarar annabi ya aiki abubakar shine amirul hajji shugaban ta yi a jakar annabi na gida shekara ta tara da babana annabi ya aika wannan hadiya tashi tace wannan abin da aka yi falam yahrum ala rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shay'un alahu Allahu lahu hatta min hadiya manzon sallallahu alaihi wasallam da ya aika hadiya ba abin da ya haramta ma kanshi ba abin da ya zama haramu gare shi kenan yanda yake da yanci kaman kullum kenan tare da mata shi da komai ba na mu'amala da janza tace har aka yanka hadiyar ba abin da manzon sallallahu alaihi wasallam yayi na wani irin shiga cikin halin harami kaga kiran maganarta ta yi ibn abbas hujja a ce nan iya karantar da kai magabata sai a ce kullum mutum ɗan kaɗin misalin magana hadisi ka san sahihi ka san ba sahihi wannan murfu'i ne ko makufi ne kaka iya karanta hadisi ya inganta daga sahabi ne ya inganta tabbacin kalanganci shi ya samu wani murfu'i ya saba wannan makufi ya za a yi ka nan dole kullum za a gabatar da murfu'i shi sahabi kan iya abin samun labari ba ko bai gani ba ko mantuwa wani kuskure ya baka gare shi sahabi ne amma jigo magana annabi sallallahu alaihi wasallam shi jigo kaga anan shi ibn Abbas kai karfa ta ce kaga kiyasi ne ishadi ne ishadin nabi aikin haji ya gama da wanda aka hadiya ishadi ne shi ibn Abbas kun yayi naga ya ce ya fatwa da tsaye ne lalle kuma abin da yake hakika tace gashi a kaga hujja Aisha abin da aka ce ita take da kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika hadiya kuma ni ma ni da kaina ma nan kitabu aka aka aika amma zana yana garin ba abin da ya haramta maka shi har aka yanka da iya gida kuma shine hujjar Aisha na ture magana ta Abdullah bin Abbas na an ka aika hadaya kai ma ka shiga cikin halin haram wannan ruwaya ba Imam Malik Bukhari ya kawo ta haka Imam Muslim وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه قال فأتوا عمرة بنت عبد الرحمن بنت عبد الرحمن أنا الذي يبعث بهديه ويقيم هل هل يحرم عليه شيء فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول لا يحرم إلا من أحل ولبى shi ya yabi sai yake cewa ya tambaye ita amara amara binta Abdurrahman ya tambaye ya tambaye ya tambaye ta a matsayin anan ladhi yab'asu bi hadi wanda ya aika hadaye shi amma wa yuqim ya tsaya a gida ya aika hadaya makka hal ya haruma alai shay shin an haramta mai wani abu dan ya aika hadaya fa akabaratni amara ta ban labari jabi sa'id annaha sami'at Aisha ita kuma ta ji Aisha ta mutu labarin sama ta kashi ta amana ta kada labarin nan saman ta sai ta bashi fito cewa ta ji Aisha tana cewa la yahrum illa man ahalla wa labba aika hadaya bai sa ka cikin dangin harami wanda yake shiga cikin dangi tace illa man ahalla wa labba sai wanda yayi labbaika lahum hajjan ya talbiyat ajin haji kina ne wanda ya shiga cikin aikin haji shine aka haramta ma ababe na da aikin haji ba dan ka aka hadaya ba sai ka zaman to kamar matsayin alhaji yan wani muka kai mamakin kawo ganin a wancan zamani an samu a lokacin sahabba suna dare wani ya kawo mas'ala kwarai akwai sabanin fahimta wasu malamai wata sahabbai sun yi sadi kuma abin ya da cikin mutane wasu na ga laifin wanda bai koyi bace za sai imam malik yana babu yawan babu na musamman yake kawo wannan dalilai yake kawo maka hujjoji na maganar kore hakan amma maganar an yi ta kuma an yi fatawar a wancan zamani wanda ko sun rike fatawar sun rike ta kaga suna aiki da ita shi za ki kawo wannan dalilai na abin wannan ba haka bane yanzu nan bana kawo maka wannan ruwaya ta ce da hujja ce dai mai kari na cewa dan ka aika hadaya babu wani abu da ya zama haramu a gare ka wannan shine magana madawan ta inna duk da hadisi mu kushu nan wa haddathani an malik an yahya bin sa'id an muhammad bin ibrahim bin harith at-taymi an rabi'ah bin abdullah bin hudayr annahu ra'a rajulan mutajarridan bil iraq فسأل الناس عنه فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد قال ربيعة فلقيت عبد الله بن زبير فذكرت له ذلك فقال بدعة ورب الكعبة أبنا أبن دي وكان ربيع بن عبد الرحمن بن بن عبد الله بن هدير يجي يا شي يا وانا متجردا بالعراق انا متجردا بضرب هكذا آه ya sa ya hudda tuwa ta wando da riga ya sa izar darda kadai shi ne malamin jaridar kenan ya hudda kaya irin riga sauransu ba nazar bane ba kina ya gama ya mutum a cikin kama aikin haji ma kuma aikin haji a Iraq a Iraq kuma ga mutum da irin shiga ta annabi shi ne tambaya yace fasalan nasa an mutum da wannan kuma yi da aka haka me ya kama faƙalu sai suka ba shi rabiatu ibn abdullahi suka ce ai wannan amar bi hadihi an yukallad ya sa ayi amai awa hadaye sharate na hadaya ta aikin haji falzalika tajardan haka ya hudda kayan shi na riga da wando ya sa wani zaki qala rabi'a rabi'a ibn abdullahi ce ni kuma jin haka na sawa abdullahi shi na ban sawa ne shi ita falakita abdullahi bin zubair na isko abdullahi bin zubair يا أمير كان أكلمك شكمك أمير فذكرت له ذلك nace kaji kaji abin da na juwa muna ga wani a Iraq ya tuɓe ya shiga ta alhazai na tambayi aka ce ai ya aiko hadaya ne shi yasa ya shiga irin ta alhazai sai Abdullah bin Zubair da ya san da magana da mai magana shi Abdullah bin Zubair sai yace bid'atun wa raddil ka'aba ya ce na rantse da ubangijin ka bida ce bida ce a ce kaga wannan shi ake maganar magabata ba ruwansu waye ya aiki waye ce kaza inda abu annan annabi yi kurin bida ce annabi ake koyi da shi kurin Islam da abin da sha ibada ce kai wannan karantar da kai matsalar bid'a mun zai ce maka mu malika ko mu malikiya ko shafi'a kaza bayan ce manzo Allah ce ai ba manzo Allah gande babu ta wani babu ta wani kaga wannan Abdullahi bin Abbas ne wani aiki ne shi tare shi amma kuma wannan sahabi ne wannan wani shi yace bid'a ce ya rantsi da hidayar rantsuwa na rantsi da ubangijin Ka'aba bid'a ce yace Abdullahi bin Abbas kin eh shi yake ce mishi bara ai zabanin ba shi ibn Abbas ba da yawa Muawiya Muawiya iya abin mu'mini iya abin mu'mini Muawiya ya zo kawafi ya ka sha wancan sukurwa ta bangaren arewa ko ibn Abbas ce mishi da halu wannan annabi ya ce to me lahi na saba lahi ne da da taba da taba ta lahi ne ya ce a sunna haka ta ce ga ce gare gaskiya ya ce sunna kamar da abi haka ne kaga bai yawa ba bai kiyaye shi ba su ba ba ma sahabbai ba ba saurarawa akan akan saban sunna su bu saurarawa kun haka annabi kun kai gurin saban da manzon Allah kun lahi su bu saurarawa wannan abu in dai annabi ga dai to kai baka naka gurin kin da wani ibada ne haka kun kai ka huta saban mashi kun lahi ba ji ba girman ka kaza kaza ba ji ba su ji girman ka girman ka ba sunna shine girman ka shine girman bin girman ka ba sunna shine girma a wajen magabata ta kai sunna ce a yanzu dai na Abdullahi bin Zubair yadda ya rantsuwa yace bid'atun wa rabbil ka'aba ba gaba hadisin wannan wannan wanda yake tabe yace baba kai sallah bayan Annabi sallallahu alaihi kai bayan Abubakar kai bayan Umar kai bayan Usman kai bayan Ali afakan kunutu suna kunutu ba kira abin tun sabai suna da an samu alkunutu ta asuba da ake yace yace ya bunai mudassir bid'a ce na'am shi ya salaba su amma ba su yi ba amma za na yi yasu na yi ya ce yaro na ta bida ce cikin makatun na bulu kamar amma kawo shi kenan su kudin suna ko ba haka ba wasu ila malikun amman kharaja bi hadin bi hadin li nafsihi fa ash'arahu wa qalladahu bi dhil hulayfa wa lam yahrum huwa hatta ja'al juhd qala لا أحب ذلك ولم يسب من فعله أما مالك تنبيا أما خرج بهدي لنفسه وأن يهوتو ده هدي شيء تاكتش كوتوكم ذاك كلمك أما تفع شعره وقلده mata ya samu kan suna shi'ar shi'ar ko kamar shi'ar suna yanka bangaren kinta amma ta wani yanka ko barawa ga ta hadiya ce ta hadiya ce yanka yanka cikin da na bangaren wuyanta fa'asha kuma sai ta mata wannan ratayar na alama harami da ya mata amma duk abin da ya mata wala muhrim bi ba harama kuma a zurul ne ba wurin harama ta mutane Madina bai bi niyya anan amma ya san akwai wuri jufa shi ma a wurin miƙaci ne nan zan nake cewa annabi ya magana da jarum mai waqit ko yace hunna law hunna waliman ata alhilm min gairihin ko duwan wuraren wurin harami ne na yan garin na wanda aka ambata da duk wanda ya biyo ta wurin ko ba dan garin bane kenan ka biyo ta zurfa da yafa kai ma ka zama dan to shi ya jinkirtar da ya jinkirtar da kenan ne shi da aikin haji a zurfa da yafa ya wuce da wanda ya san zurfa da yafa madina wanda ya san kamar jufa ko bangaren bayan mali madina tana gusun bahar mali yana yamma gudun da musu gudun jufa ta ta madina kewaye mutu ga madina yabo wannan hanya ta yamma yadda hukun zaki maka kama kewaye da kiyar shi kuma na ayyukan kewa kamar namu kai tsaye shi kashi kama a gudun kai tsaye amma ka ba za a nuna mutu da muka bayanin badar ai badar ma ya kayi yamma daga madina yamma ce musu musu musu to kenan jufa hanya ce ta zuwa maka amma ke ya ambata kusan bahar mali to juba kuma tana bakin ruwa kusa bakin da ruwa bakin bakin ruwa daga Madina kenan yadda yaje ta can juhufa a can kenan yace wala yuhrum hatta ja'al juba he bai ba niyya daga zulfa he da yaje juhufa a'a mata mata tambaya me matsayin wannan mutum yayi komi ga hade ya koro ta da komi ya mata amma shi mai hade kidaki haji ne bai ba harama me matsayin shi قال مالك يتي لا أحب ذلك ولم يسب من فعله yace gaskiya ma'ana bai goyon bayan haka wani abu ba bai ban so yin hakan kin ba kuma wanda ya bi daidai ba ma ba ba ta mana ba ta bai haji tunda ya niyyar ba ta ma fi sai tsare ke mi kati da magana tunda wannan suna ga akwai ruwa ta Bukhari kuma Muslim ta da ana ga wannan cikin katada ne wanda ya je wa annabi wannan farautar ai da shi aka zo harami yake harami da kaje a gaba ke wannan ma suna ga wani abu ne ba dai shi da ma da kace bai so haka ba kuma da ya haka bi ba daidai yace wala yanbaghi lahu an yuqallid al-hadi wala yash'iru illa inda al-hilal kin wannan abin da yi kamata yi lokacin da zai niyya ta aikin haji kamata ya mata wannan shi'araki ya tsaga wannan ke sa mata alama lokacin da ya niyya bai kamata ba kiran mutun yawa hadan shi wannan ratayen da wannan yankan jiki sai wajen niyya illa rajulun la yuridu al-hajj fa yab'asu bihi wa yuqimu fi ahlihi wanda zai haka nan kuran sai wanda zai mata tunda gida mutumin da daman ba haji ba zai iya gida aikawa da zai yanda manzo sai zama ya a shekara tara ya ga Abubakar kina an shi ma ya ga a ba za ka ba sai kai a can amma idan zaka zo aikin haji sai ka zo wajen hawa wajen niyya saka sa mata alama kuma ka mata yankan shi ke da kama hanya amma idan ka saba ba ta ba ta amma ba ka kyauta ba ba kai daidai ba yace kenan wanda zai haka ce illa rajulun la yuridu al-hajja he mutumin da ba niyyar aikin haji ba yake fa yaba bi zai aika haji tashi ko yuqima fi ahli ya tsaya a gidan shi mana maka a inda ke garin da yake ba maka ba bayan wannan wasu ilin malikun kuma an wani malik tambaya hanzu hal yakhruju bil hadi ghayr ghayr muhrim fa qala na'am la ba'sa bi dhalik nan tamana ka malik shin wanda bai niyyar aikin haji za a iya ba shi hadaya ya kai makka kuma shi ba shi da haramin aikin za a iya yi ita ba balayin komi sun da aikin haji ba dole ba ne mutum yana huta daga madina ya je makka ba da aikin haji ba na haka kenan ba wani matsala ka ba wani wanda ba alhaji ba hada ya kai tare ta kora ma kai tare ta shi magana kenan malaka ce na'am la ba'sa bi zalika babu laifi dole fatoyin imam malik ne kan masala yace wa su'ulu aidan haka an mai tambaya imam malik ne rahimahullah amma ikhtalafa fihi an-nas min al-ihram li taqlid al-hajj mimman la yurid al-hajj wala al-umra amma tambaya ta wani abin da ya gabata to me zaka ce kan sabanin mutane da ake a yau na maganar niyya ta me aka ce ta harama shiga halin harami ga mutum don ya aika hadadan ya yi yawan hadaya alama ta aikin hadaya ya aikata shi bai ne aikin hadaya ko umara bai zo har zo umara ya aika hadaya to wani sabanin da ake ne zai tsaya cikin halin harami ko ko ba haka ba kai me za ka ce kan wani magana kan wani sabani da ake na gana zamanin a baya wani abun a wancan zamanin an samu sabanin maganganu masu ganin inda ka aika hadaya kullun shikenan kana cikin ajin haji ne ko da baka je ba masu ganin ba haka bane ba to dole maganin akan wannan suka zama mara tambaya me zaka ce kan wannan mas'ala ta aika hadaya kana gida shine faqal malik yace al'amalu indana mu abin da ke wajen mu kai mutanen madina allazina akhudhu bihi fi dalika qawl aisha ummu abinda muke aiki da Madina muna rike magana Aisha radiyallahu anha ulul mu'minai cewa ta ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'atha bi hadihi ta balla ba Aisha cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya aika hadiye shi thumma aqam kuma ya tsaya a gida falam yahrum alayhi shay'un mimma alahu Allah lahu hatta nur hadiyu manzon sallallahu ya aika hadaya ya zamna a gida kun bi haramta ba kan shi komai ba har aka yanka aka soki hade shi muna nan kamar magana haka ne kun bayar da gaba tabbas kenan iya kan wannan fatawa ta Aisha dan ga abin manzon sallallahu alaihi wasallam haka kenan malaka ce shi ma iya kan wannan fatawa ta kenan baka shiga harbi dan ka aika hadaya sai ma tafa'alu al-haid fi al-hajj abinda mace mai haila ya za ta yi ta shiga harami ta shiga aikin hajji sai jini zo mata ya za ta yi ta yi niyya ta zo mikati shi zai ga maka abin za ta yi ana حدثني يحيى عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان يقول المرأة الهائد التي تحل بالحج أو العمرة إنها تحل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر wannan magana abdullahi bin umar ke cewa almaratu alhaid mace mai haila mace ka cikin haila alati tuhillu bil hajj al awl umara wadda mace tana haila kuma ta zo ta yi niyyar aikin hajji ko umara yace inna tuhillu bil hajj aw umratiha za ta na mace tana cikin haila da mun da haila ta zo wurin migati ba matsala komi tan tana haila ko ta ne fasa daɗe ne bai na ga ana sama an mutu da mana za ta yi ga hanya ne ma ta samu aihuwa mata a kama hanya ko abdullahi bin zubair a takaice ba laihi ba ne ba ya ce mai yake cewa za ta yi niyyar hajjin da ko umaranta in taso duk da ta cikin jini amma ce walakin amma abinda zai wakana لا تدوس بالبيت ولا بين الصفا والمروه بتاي بتوافي نكعبه الحمد لله ادكم الله صلى الله kenan ba za ta yi ba tawafi na ka'aba ba ta sa'ayi tsakanin safa da marwa tunda ba a zuwa tawafi da jinin haila amma wai ta shahada munasika kullaha ma'an nas duk abin da ake na ibada za a ji a ita a wuta mina a je arfa a yi wannan arfa a damun zalifa da abin da ake za a yi da ita irin kowa da a zakarar da komi da abin da ake za ta iya tarbiyyar kuma ta komi har tarbiyyar ta yi abinda ya ce illa ta gaira ana la ta tsofi bilbet wala bane safa wal marwa ba amma duk da haka ba za ta yi ba tawafi na ka'aba ko sa'ayi tsakanin safa da marwa كما ذلك كما تاي رزق ابن مسجد حتى تطهر بازات ما قسم مسجد بس ما ترد بالوت مسلاتي تنا جدا ان ذا هو تعرفا تنيه تتايكن حجي ان دا متنيه با تكاما هانيا اتهيد ايتا حجي اجي منا اجي عرفا duk abin da ake azu haji wata haji wata nan me yake a takeice kenan haila ba ta hana aikin haji ba ta warware aikin haji ga wadda ta samu haila tana cikin aikin haji komi za ta yi na alhazai zuwa mina zuwa hilin arfa musulifa komi haijiwa za ta yi kurin ka'aba ce ba ta zuwa kuma na aikace anan sada salama ya gaya ma aisha haka lokacin da ya shigo ya same tana kuka an zo aikin haji tana kuka ita aisha muke kuka ya gano ita a nufis kin samu jin nufasi na ko tsoron wani abu da allah rubuta ma ɗayan hawa ya haƙuri ce fa'ali ma fa'ali hajji da abin da ake alhaji ki yi a ce wata shidi ki yi wanka ki tsaye gashin kanki wani shi ne asalin magana da ake samu kan maganar tsaye kai na mace mai haila kan wani ruwa ce ta aisha ya ce mata waktasili ki ke tsaye gashin ki wanka to wasu na kawo ganin annabi ya gama ta wani maganar ba a kan wanka ba ne ba na tsarki daga haila duk tana haila ne don ba tsarka don wannan wani wanka ne kudin na tsarkaka na shiga aikin haji amma ba wanka bane ba na irin na damce na tsarki to amma wasu rike wannan magana akan tunda an ce amma ba mai karfin an ce a tsaye gashi kai suka tsaya kan cewa tsaye gashi a jinin a haila wajibi ne wannan shi asalin sun magana amma gaskiya ba magana za a yi karara wadda aka ce ita mai haila dole ta sun ce gashin kanta kan wannan hadisi ne na Aisha din da aka kawo da shi ake dogara ire-iren su ake dogara akan cewa sun ce gashi na mace mai haila kan wannan ababai ne suka ce kuma masu rajin abin su ce a ana akan akan ajin hajji kuma tsaki ta ba sai magana masu matsala shi sa wasu kamar hafizin hajji cikin musul ba da yake cewa mas'alar wanka na tsinci gashi na mai haila sun ce shi ku ta zaɓa amma ba dan ba wacce ya mutunci a cikin kan biyar gaba daya don wasu dalilai akwai da maganin kama magana gaskiya akwai masu ganin cewa ba ma san ta samsam to wannan da wani wuri daban yanzu dai muna magana kullum mai aikin haila kai mai haila za ta yi duk abin da alhaji yake yi amma ba ta tsawafi na ka'aba ko na nafila ko na farilla ba ta yi kunan shi da magana kun ba ta ma zuwa masallaci ya ce sam don ba sallah ta yi shi da magana kenan ina ganin ya kamata mu tsaya wannan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المطيع لا يأكل هذا